أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihi muna karatu a cikin babi na 275 za mu tashi akan hadisi na 1601 wato babu nahyi an ta'azib al-abdi wa dabbati wal mar'ati wal walad bi ghairi sababin shar'i aw za'idin ala qadri al-adab wato babu da malam ya hada wanda yake magana akan hani da musulunci yayi kada azabtar da bawa kada azabtar da dabba kada azabtar da mata iyali da mutum ya aura kada mutum ya azabtar da ɗansa da ya haifa ya ce ba tare da wani dalili na shari'a ba kenan idan akwai wani a dalili na shari'a ana zanen mutum na ana masa hukunci yaro ana zane shi amma zana na na hankali ba zana na fasa jiki ba ba zana da jin ciwo ba a zana na ladabtarwa wannan kuma ya hada da har maraya da za ka ga wasu suna musamman a ƙasar hausa in an da ke shi a ce kai ba a dukan maraya na sai a bar shi ya sako goce ya lalace wannan kuskure ne shi yaro yana kasuwa shi ai bai san ma shi maraya ba na bai ma san me kuke faɗa ba a sa shi a tsari ne ko kuma a bar shi ya lalace to kaga ai dan dan kada ya zama maraya sai a kyale shi na an yi an yi mashin ne ba ai tarbiya ba da haka ba abin kawai da ake so a gaya mutum shine kada ka dake shi dan shi maraya ne kada ka dake shi don mugunta kada ka dake shi don cutar da shi amma don aladabtar da shi ai lada ma za a samu bismillahir rahmanir rahim wa anhu annahu marra bi fitiyanin min quraish kad nasabu dairan wa hum yarmunahu wa qad ja'alu li sahibi dairi kull khadi'atin min nailihim فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح جردا متفق عليه أسمو حديث هلوى يودك أبي هريرة yada Allah ta kara tabbata a gare shi da kuma wato daga ibnu umar afwan daga ibnu umar hadisin da muka karanta na mata wadda wato ta tsare kyanwa a nan muka tsaya ta tsare kyanwa ta kulle ta ta hana ta abinci ta sani tana bukatar abinci tana jin kukanta tana ji tana kuka tana kuka tana kuka har kukan ya gagara har ta mutu wannan abin da ta yi allah maɗaukacin sarki ya sanya ta a wuta ta shiga wuta saboda wannan aiki saboda ta cutar da ita malaman tafsiri na hadisi da yawa suka ce matar ma ba ma musulma ba ce sai da yawa suka ce to ai in haka ne ma kaga daman na daman cin yar wuta ce na kama wasu suka ce a don abin ya faru ne a cikin bani isra'il maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari suka ce ala kulli halin idan ta shiga wuta saboda kyanwa a matsayinta na musulmani to ana tare za ta fita amma za a mata azaba na za a yi mata azaba na cutar da kyanwa da ta yi a cikin wuta an gane ba shiga na dindindin ba ba mai shiga wuta na dindindin sai kafiri Allah ya tsare mu eh musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da inda ya shiga wuta Allah ya kiyaye to zai fita amma kwana nawa zai a wuta wata nawa zai a wuta shekara nawa zai a wuta Allahu a'lam minti ɗaya a cikin wuta Allah kada ya sami yawa domin Allah da man madaukaki sarki ya ga mana wa inna yawman inda rabbika yace ka alfi sanatin mimma ta'uddu rana ɗaya lissafin rana guda a wajen Allah shine lissafin mu da muke na shekara dubu rana ɗaya monday so a lissafin Allah in aka ce mutum zai kwana ɗaya wuta Allah kiya zai shekara dubu kenan a cikin wuta shi yasa a lissafin wajen ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu bai kwana biyu ba da barin duniya kwana ɗaya da rage hmm hijira ma ai ko da da biyar ba ta kai ba na da dari hudu da arba'in da hudu kaga ana maganan kwana ɗaya da rabi ma bai gama cika ba za ka karin mutum ya ce ya yi tun da za a fita na bari shi zai je shiga Allah kiyaye eh Allah ka raba mu da shiga wuta to ibn umar yake cewa wata rana shi ibn umar din ya wuce wasu samari na ƙurin shawa su biyu sun ajiye tsuntsu wato sun ɗaure tsuntsu sun ajiye shi sun mai da shi abin wato nuna kwarewa da harbi an gane target suna nan da abin harbinsu na ga tsuntsu a daure suna da da kwarinsu so wanda ya iya harbi zai same shi idan idan menene kwari ne ko baka wanne ne ake jan a'a na wane ne wane ne tsinken to kibiya kibiya sai suka ce duk kibiyar da bata samu tsuntsun ba to ta zama ta mai tsuntsun ai an gane ka kamanta ta na in kuma aka samu tsuntsun sai ai ne kaga an kashe shi na kaga an zalunce shi so sai sun yi wannan suna cikin wannan sai ga ibn umar ya taho shi ne sai da suka ga ibn umar sai suka gudu suka gudu suka wawwace suka bar tsuntsu ibn umar ya zo ya ga ya ga me suke yi ya san ya ga me suke yi ya ce waye wannan sai ya ce la'anar Allah ta tabbata akan duk wanda ya wannan wata kawai kenan dabba ma ba a zaluntar ta har kawai ka kashe dabba ko wanda an muke yankawa Allah ne ya ce mu yanka su an gane Allah ne ya ce mu yanka su duk wanda aka ce Allah ya ce a yanka shi yanka shi zamu ba wani abu amma haka kawai babu wani abu zai zama zalunci shine sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci duk wanda ya riƙe wani abu mai rai ya zama wato abin harbi abin gwada harbi a ciki ko ba shi ne target ba abin gwada harbi a garin nan shekaru da suka wuce ya ɗan daɗe wani ya zo wa wani da layar ɓata a ba layar ɓata ba ku yawowa layan bindiga ba ta ci an sa wata jaki falmara ce haka wai ya sa shi ke dan ko an harbe shi ba za ta bindiga ba za ta tashi ba da yake kwanan shi na gaba a nan waje abaji aka ce ya ce to in haka ne gara a je a gwada a jikin akuya aka je aka sa akuya falmar harbi daya haka ce ta kaga yi wannan abin da suka yi wannan wannan shi ne tsanar Allah ta tabbata kan harbi daya ce ramana ya ci sa da ya gada da ya gada da ya hada da ya hada da dare balmara da ka duk abin da zai a kashe dabba babu dalili ba za a ce ita dabba ba ce ko direbobi da mota wani lokaci za ga mutum da ganganci ya ga dabba yana iya yadda zai ba zai take ta ba sai zai take ta yanan yanan kuskure ne sai dai idan tsaya mata din zai sa kuma shi ya hatsari to anan kuma ita ta mutu ya fi shi ya mutu ayan gani akwai lokacin da taka burkinsa zai zama masa na matsala ga wanda ya san tukan mota to amma a ce yana da dama yadda zai kawai a koma ta na bari kawai na take shi na wuce a raga take shi su macijin nan saboda yin mutum na take maciji ma za ka je ka tako na wanda ba maciji ba wata shekara wajen shiga garin jos wani mai tanka ya ga maciji akan titi yayi yayi yayi yayi na nuhu yanda zai yi tsayar da motar kai ya taka shi yayi ta kokari kowa ya gani amma sai taka shi shi ke ba labarai ce yayi faki trailer ce yayi faki ya tsaya shi fitowa da zai yi zagaya ba mota kawai sai ya ga wasu mutane ta tsaye suna kuka ya ce masu kakashe mana babanmu amma dai mun gani ba da san ranka ba ina nufin cewa ka yi ƙoƙari to ku kuna ga wannan da ba su ga ya yi ƙoƙari ba a misali ya tona da za ku ga za a ƙare kalai zai ce masu kakashe masa kakashe mana mahaifi Allah tsare mu wa an anas radiyallahu anhu qala ayati al-gharad bi fathihi al-ayni al-mu'jama wal-ra'u wa huwa al-hadaf wa shay'u alladhi yurma ilayhi na kuma afana na okay yana fassara kalmar garad ne yace abinda ake nufi da garad wato da yi wa ra fataha shine abinda ake nufa don harbi na abinda za a ajiye don ana so a same shi in an yi harbi ya ce wanda ake harbi shi ba da fassara ne yake yi ga wanda bai san kalmin garin ba na وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم متفق عليه ومعناه توبة للقتل an samu hadisi daga anas yadda Allah su kara tabbata gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsare dabbobi kawai don a kashe su a tsare su don a kashe su wannan shi yasa har yankan dabba ba a yi a gaban ƴar uwarta an gane idan za a yanka ragunan layya to ana son a samu musu wani waje da ba sai da ringa shigowa da su ana yanka su idan suka ga dan uwansu a yanke dai dan firgicin da za su yi kafin nan su ma yanka su amma duk wanda ka je yana ga dan uwan shi a yanka shi ana jira sauraci ai ka ba su wahala na damuwa da da wannan abin ba a san a ringa sa su shi yasa za ka ga wasu dabbobin a yi a wannan lokacin suke yin azama ake rigima da su na tunda sun san kashe su za a yi su kuma bari su dan su dan yi tagaza wa an abi ali suwaid bin muqarran radiyallahu anhu qala laƙar ra'aitu ni sabi a sab'atin min bani muƙarrin malana khadimin illa wahidatun ladamaha asgarna fa amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tikaha rawahu muslim fi riwayati sabi'a ikhwatin li an samu wannan hadisi daga abi ali suwaidu dan muqarrin ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yace wato mu ɗan uwa ne mu ɗaya biyu uku a ɗakin mu har mun kai guda bakwai sanni ne na bakwai yace kuma muna da baiwa guda ɗaya ita da take mana hidima baiwan mu ce dukan mu mallakan mu kusan bawa ɗaya aka samu mutane su mallake shi da yawa bawa ɗaya mutum biyar ne da shi har ma aka samu wani ya tara yadda nashi ɓangaren misali bawan da mutum biyu suke mallake da shi sai dai ya ce ka siyar min da naka mulkin ya ce ba zan siyar ba misali sai ce to ni na wa bangaren mallaka ta na na yanta shi sai dai ya ce ni ban yanta shi ba shi ne bawa muba'adi da ake faɗi rabin shi bawa na rabin shi ɗa da kaga yanzu inda yana aiki na awa ashirin da hudu ko awa goma sha biyu yanzu zai dawo aikin awa shida na tunda lokacin yake bawa da abin da yake ciki rabi to su waɗannan su bakwai duka bawansu ne to shi ne sai ce wata rana kawai ce ƙaraminmu ya mare ta ha kawai don cin zali labarin malin nata sai ya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mana umarni ya ce kawai kuɗin ta wayanta ta maluma suka ce shi ainihin yantawan shashi na wanda ya mari ne ya zama yantawan ya hau kai shi amma tun da sun ga wannan shine masala duk sai suka yarda kawai aka yanta ta don me don a huta saboda in ba haka ba za su haɗu da Allah yanzu ana ta kiran bayi yanzu babu bayi amma da wasu da suka yi kama da bayi ina nufin wajen ayyuka direbobi su ya haƙuri masu house boys da house girls su ya haƙuri sun yi kama da bayi ina nufin ana tafasa su aiki ba dare ba rana ba a ka gane ba ina nufin su bayi ba ne to ko hukunce hukuncensu ya yi kama da wannan na kyautata musu na nan a sani mutane ne ba wai su wani abu ne daban ba za ka ga wasu babu ba ƙaƙƙautawa kamar su ba mutum ba to ba shi da kyau ana son a ringa tausaya musu don ne don su yi hasalin bayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wala tukallifuhu min al-amali ma la yuqiqun sai ce fa idza kallamtumu fa ainuhu yace kalma ku ba su aikin da ba za su iya yace to in ko kasa su aikin da ba za su iya ba ku taya su ayi aiki wani zaka ga aikin da aka sashi ba zai iya ba zai iya ba to ba kyau sai a taya shi ko kuma a sashi wanda zai iya kasancewa wai ko shi ana ganin karamin musulmi babu haka Allah madaukakin sarki ya tsara Allah ya ce na hana qasamna bainahum wa ishatahu la yatiduna mu muka raba rayuwarsu mu muka raba Allah cikin hikiman sa yayi masu kudi yayi masu na kannansu ya yi kannansu ya yi kannansu ya yi yan tsakiya ya yi kannansu ya yi talakawa kutuk na? wannan duk hikima ce ta Allah su masu kudi kasan ba wanda suke cikin fitina kama masu kudi karatun da talaka baya iya gane shi in an ce ma ka nemi karatun da talaka ba iya ganewa shine karatun masu kuɗi saboda ai mai kuɗi kawai yake gane karatun kun gane shi talaka yadda yake kallon abin daban daga kwakwalwar shi da jikin jikinsa kawai shi ya ɗauka shi ya ɗauka duk wata damuwa da yake da ita a duniya don mai da kuɗi na shi kawai lissafinsa a kan shi haka yake kuma duk bayanin da za ka marta na ɗaya ba zai gane ba yana ganin da zai samu kuɗi da gaba ɗaya zai bai da matsala na amma yanzu mai kuɗi ya san ba haka bane ai kun gane hausa shi mai kuɗi ya san ba haka bane yadda duniya Allah ya yi ta da matsala haka da kan matsala aka gina duniya kuma haka za ta rayu haka za ta ƙare shi yasa kowa ne kalar jarrabawarsa da Allah yake masa daban ta mai kuɗi daban na ta ɗan mai tsakiya daban ta mai rabi daban ta mai ta talaka daban amma kawai duniya cike take da damuwa kuma ba za ta gushe ba haka ko ba abin da zai sa ta canza haka shi yasa kaga shugaban kasa yana cikin damuwa mataimakinsa na cikin damuwa gwamna na cikin damuwa mataimakin gona na cikin damuwa sana president damuwa in na faɗi wanda bai da damuwa ku kya mu ba za ka samu wani babu ne na saboda haka Allah ya tsara su dai ta zan ba damuwan kuɗi ba ne kai damuwan ka shi sa eh shi ne kawai ciwon nan ba su ba shi ba ne amma babu ɗan adam akwai abubuwa guda takwas ba wanda isa ya tsallake su haka duniya ta yanayi yanayi yanayi yanayi shi yasa dan adam in ya tsaya ya gane sai ga kawai ya dage ya ba Allah kawai shi ke saboda ba ka da wani mabuta kawai shi ne ka ba Allah in ka ba Allah ko me aka yi ma ko me aka yi wai ko ko yanzu kasuwa ta watse yau dan koriya ya ci riba in dai kana bin Allah ai ko mutuwa duniya akai ai kai baka da matsala na ai matsala shine ka je lahira ba daidai ba wallahi shine matsala Allah ya tsare mu matsala ta karshe duk abin da kake tunanin matsala ba matsala bane wannan ita ce matsala wannan ita ce problem wannan ita ce damuwa ita ce tashin hankali ita ce musifa ita ce bala'i duk abin da za ka tuna mara kyau shi ne wannan amma an ka tsallake wannan duk komai na bila ne komai da ka sani to duk abin da za ka tuna kowa tafiya zai iya bai shi kowa Allah ya ce kullu man alaiha fan kullu kowa zai gaye wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikrami kadai da kaga kenan abin da mutum zai yi yin na biyayya ga Allah shine nasararsa a cikin wannan rayuwa eh sauran duka wato nafilfili ne nan ya samu shi daman arziki kai shi fitina ce anda Allah ya ce maka ya samu arziki na halal kaga kaga farkon farkon farkon aibu ma kenan tukuna arziki ya zanna halal mutum ya samu Allah ya ba mu halal sa'annan ya zama ya kashe shi ta hanyar halal hanya mai kyau to wannan duk wanda ya samu wannan ya more wannan daɗi ne ya ya more saboda zai more a duniya zai more a lahira eh shine rabbana atina duniya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar eh wannan wanda ya samu wannan kenan ya samu dukiya mai kyau ya kashe ta hanya mai kyau wannan yana da kyau amma kaga kowanne a cikin waɗannan da samun dukiya da kashe ta in ba a yi mai kyau ba a yi matsala na in ba a samu ta hanya mai kyau matsala in an kashe ta ba hanya mara kyau matsala sai sa ta zama damuwa Allah ya tsare mu a ruwa imam muslim ya ce wato sabi a ikhwa wato dan uwa shine na bakwai a cikin yan uwa yan uwansa wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu qala kuntu adribu gulaman li bi sawti fasami'tu sawtan min khalfi ilmi aba mas'ud falam afhamu sawta min al-ghadab فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أدرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسكت سود من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو هر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للحتك النار للفحتك النار أو لمسحتك النار رواه مسلم بهذه الرواية an samu hadisi daga abi mas'udi mai badri yace wata rana shi abu mas'udi yace ina cikin kirba ko ba kirba ke ta zana ina cikin zana bawana ya bata min raina ya fushi ina zuga mar bulala ina zuga mar bulala sai na ji murya a bayana sai na ji ana ce mun ka sani ya aba mas'ud ka sani yace ban gane muryar wayar ba saboda na yi fushi ina ta sauɗa bulala ya ce sai mai muryan daga can nake jin ta can ya ce mai muryan na tahowa ya ce har ya zo kusa da ni wai ga wanda zai yi ya ce kawai sai na ga ashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ji shi yana ce mun ya kai aba mas'ud ka sani yanda kake ji kana da iko akan wannan to Allah ya fi ka iko Allah ikonsa akan ka ya fi ikonka akan wannan bawa yahu aqdaru ikon da Allah yake da shi a kanka yafi ikon da kake da shi akan wannan bawa ba ikon da kake da shi ne yasa kake dukan shi ba kai yanzu da Allah ya sa aljanu ba maganin su wani aljani ya samu doruna aka ga da tashi hankali ya samu na na aka ga da tashi hankali duk inda kake tashi hankali a duniya ka hadu da shi kawai kai ta jin bulala ba ka ganin mai zo ga to a Allah ya tsare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ka sani fa in kana ji kana da iko akan wannan da shi yasa kake duka shi to ka sani ikon Allah kanka ya fi wannan ya ce sai na ce daga yau ba zan sake dukan wani bawa ba har abada a ruwayar a wata ruwaya ya ce da na ji muryar manzan Allah ya yi wannan magana ya ce sai bulala ta haɗe a hannuna saboda kwarjinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata ruwaya ya ce sai na ce ya rasulallah na yan tashi ma ya maza maɗa saboda Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kai sa'a don kamar kenan ce da ba dan kayi haka ba da sai ka shiga wuta saboda shi da sai wuta ta shafe ka wata ruwaya saboda shi ka kenan dan mutum yana gaba da mutum ba dalili ba ne da zai zalunce shi eh wannan duk wanda yake karkashin kowa ma ko ta me eh ba dalili ba ne dan me kai ma wani na gaban ka ai kuma kamata dinu سودان وكما تزرع تحصد وبنفس الكيل الذي تكيل به تقال yadda kai haka za a ma shi yasa wani in ka ga abu na samun shekararsa me ya faru Allah kaɗai san me ya faru eh ya ji ya ci zali sai kuma Allah ya kawo wanda shi ma zai ci zalinsa fiye da shi muna yara wani ya zo daga Nijar tuɓo ne ƙarfi mu dai a inda muke bi- sai ce ka zo ku yi kokowa da ka zo sai daga kai buga to ka ga dole ai ba za ka zo ba ka nan ka ba wani abu kuma ya ce sai ka zo ku yi kokowa duk kowa yana kuma ya ce sai an yi da shi kuma ga shi kato ga shi kato ana nan ana nan ana nan wata rana ana cikin filin kokowa ne yake da shi ya zo ya dan ci zali ya mammore kawai sai ga wani yaro dan gajere daga ƙauye wallahi ba na kallon shi wallahi duka sai ya zama kawai ranar kowa murna yake kawai kaman wa kaman wa ba sai ya dauke shi sai ya buga shi da ƙasa shi har ya dawo yana rike ƙasa don ka dauke shi wallahi wallahi kamar na da kawai zai kara sau goma shi zai kara buga ranar kuwa ya huta a to dama haka yake rana rana rana wata ran shi yasa mutum kare ya mugunta ba kyau da wata ran shi ma zai haɗu da gabansa وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأت لم يأته أو لدمه فإن كفارته أن يؤتقه رواه مسلم an samu hadisi daga ibn umar da Allah ya kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace warziye dake bawansa wato kan wani abu da bai yi laifin ba ya marbulala alhalin bai yi laifin ba ko ya mare shi to kafarar da zai yi na wannan zaluntarsa da yi shi ne ‘yan tashi ya zama ɗa sau da wani lokaci za ka ga da shi bai da ana saurin hukunci a kai shi sai kuma daga baya a gane ba shi ba ne wani kuma ko haƙuri ba za ba shi ba kawai shi an ci bulus kuskure mamata ya ce ya kalle ya fi wani hisham bin hakim bin hizam radiyallahu anhuma a annahu marra bi shami ala unasin min al-anbati wa qad uqimu fi shamsi wa subba ala ru'usihim al-zaytu فقال ما هذا قيل يعذبون في الحراج في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله لسمعت رسول الله أما أنا ليس رسول الله رسول لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على العمير فحدثه فأمر بهم فكلوا راه مسلم الأنباد الفلاحون من العجم أسامون حديثي لك هشام أم حكيم dan Hizam ya da Allah tsara tabbata a gare su yace shi wato sharrin na lamu wata rana ya wuce ya zo ya same su wato an sai an shanya su a rana an shanya su a rana ana kuma zuba musu mai kaga zafi ya ƙara zafi ko an shanya su a rana ana zuba musu mai a kansu sai ya ce a wannan nan babu me yasa me yasa me yasa ake haka sai aka ce ana musu punishment ne ana musu azaba saboda ba su biya haraji ba haraji a wata ruwaya an tsare su ne saboda ba su biya jizya ba ita jizya ita ce wadda waɗanda ba musulmi suke biya daular musulunci to shine sai shi hisham ya ce ni kuwa wannan abin da kuke wato ya gaya musu ba daidai ba ne ce na tabbata na shaida na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah madaukakin sarki zai yi wa waɗanda suke wa mutane azaba a duniya ran tashin kiyama wato waɗanda suke azabtar da mutane Allah zai musu azaba ran tashi a ƙara kake yawa mutanen da suke da suke yi wa mutane azaba Allah madaukakin sarki zai azabtar da su ran tashin alkiyama da haka kada wani ya zama sanadiyar ka azabtar da wani babu dalili mutum ya zama mai fushi da fushin wani har kara aka yi oh kwarin yawa yi mutum ya zama yana fushi da wani fushin wasu kaga ai kaman masu sa bulala suna zana mutane ba su musu komai ba ko akan me ba kyau saboda zunubi suke dauka eh hasali bai kamata ba saboda haƙƙi ne na mutane to shine da ya ji haka sai ya tashi ya shiga wajen amir wato khalifa na wannan lokacin shugaba da yake wannan gari ana cewa kamar marwan dan hakam ne ya shiga wajensa kowaninsa da ya shiga wajensa shine sai ya gaya masa ya ce ranka ya dade kaji kaji kaji abin da na gani kuma kaji kaji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bara a take yace a sake su ba sai sun biya a daina musu kasan wani lokaci ma'aikacin da za ka sa na shi yasa idan mutum na shugabanci haƙƙi ne in ya sa a yi abu ya bi abin in ya sa a yi ba daidai ba ne ya ce a yi ya ce a yi wato ko ba a yi ba shi kenan da kai Allah zai tambaya kafin a zo kan wanda bai yin ba da haka haƙƙi ne in ka ce a yi ka tabbatar an yi eh yadda ka san in ka sa in ka sai kaya ake baka canji in ka ga kana ji ai kana tabbatar da an baka canji ko baka cewa kawai dai ka ka baya ba baka to ba baka ba ko an baka ba ka gane ba na to yadda kake tsayawa a baka canji ka kirga tabbatar ya cika to haka ya kamata in ka sa abu ka tabbatar an yi ba kawai ka sa ba kawai shi kenan saboda ai haƙi ne haƙi ne a wuya wani ai ba zai yi ba zai yi ba ko idan aka ba mutane dukiyar mutane haƙi ne a ba a tabbatar sun ba su ko ba su ba su ba sun yi aiki da ita ko ba su yi aiki da ita ba duka wannan haƙi ne dole wanda shugaba da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan iko ya tabbatar da ya duba eh ba wai shi kawai ya bada ba eh وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فقوي في جائرتيه وهو أول من كوى الجائرتين رواه آه مسلم الجائرتان ناهية الوركين حول الدبر أسامو حديثي لك ابن عباس يدالا قال ثبت أقريف يتي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا قواني جاكي أي مسا علامة عفتك kun za ana musu alama cewa wannan konawa ne ko wannan za a kai a yi za a kai shi waje kaza na ko mai shi gashi nan dan dai a gaggane in ba ka ba sun ba zai gane rashi ba to irin wannan alamun sai manzo Allah ya ta'ammar a fuska manzo Allah bai so fuska ai wajen daraja shi tunda ai akwai wani waje da za a iya sa masa alama sai ce a ya ce ni ba zan yi wa jaki alama ba sai dai ne a wani waje ba fuska ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a gefen duwawunsa aka yi masa alama yasa shine farko wanda yasa aka yi masa alama a gefen duwawunsa wato fuska kaga har ta dabba ce na tana da daraja kar mutum ya ce dabba ce bari ya wulakanta ta ba kyau وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على همار قد وسم في وجهه فقال لعل الله الذي وسمه وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدرب في الوجه وعن الوشم في الوجه arwa ya sana hadisi daga ibn abbas yace wata ra an wuce da wani jaki an masa alama a fuska zane shi manzo Allah yace la'ana Allah ta tabbata kan wanda ya masa zane a wata ruwaya yake cewa manzo Allah ya hana kada a jake ko mutum ko dabba a fuska ko kuma kada a yi masa zane alama a fuska ko Allah ya yabe wa iyayenmu na wasu sun riga sun zazzana na wasu ba sani ba wasu kuma wasu dalilai amma da ake ta karatu da yawa an daina ko masu zanen ma na sun daina gaga yanzu ba da kuma wasu da dalilin da sa suke zanen an ce saboda yaƙi ne ana ɓacewa ana sai a gane a gane yaro to amma dai zane ba dalili musamman fuska sai dai wani waje in har ya kama sai an yi wato shi alama ta haka nan duka daman duka mari dama wanda da ya mari matarsa shi da ƙarshi ko ainihin aljanna bai ji yanar kun yi salati to a haka mun guna marin a to na to ba a ce ko ya tuba amma dai ba a duk abin da za a yi banda fuska mai banda fuska fuska waje ne mai daraja ba a taba ta Allah tsare alhamdulillah na'am alaikum salam sallallahu na'am yana tambaya dangane da hadisin da muka karanta satin da ya wuce sha idan mutane uku suna tare kada biyu su keɓanci su bar ɗaya ya ce to idan suna tare suno suke tare biyu ko to in su biyu ne daman wani ya kira ta a waya ta tashi ai baka keɓance ba ba da bukatar keɓanci a ciki kuma idan yanzu muna tare da kai aka kira ka waya sai ka ja gefe kawai sai na jawo shi ta banzu ne kake bara ba a wai misali haka zuwa abu ne wanda bai shafe ni ba ba shi ake magana ba ana magana mutane ɗaya biyu uku ana hira na to kar ku bar tsaye ku janye shi da aka ce cikin ma'anar wannan akwai canja yare na misali da ni da kai ko da kai da shi yaren ku daya kuma kun san dayan baya ji kuna magana da yaren da kowa yake ji an jima kawai sai mu canza sai mu dawo magana da yaren mu yanzu Allah ya ce wannan zai kona masa rai an gani zai yi tunani ko zage shi kuke yi na ko cin namansa kuke yi ko wani makarkashiya kuke bulla masa shi yasa ake magana da da yana ji yanzu an dawo baya ji to wannan abin da shi ne ba a san a sa musu eh in wani ne ya zo kuna tare ku ku biyu sai na uku ya zo kuma kana son ku yi magana na uku ba ka son wani ya ji to ko ka nemo wani ka nema ma abokin ko ka